بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 19 ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 5 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 84 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin الاستقامة واللفر الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يقاف التامسة لتافن الاستقامة ابن تيمية يارب تاشيني دم بياني أكن وتقائدو جيد يكمات أبي أشر أنشي وجن فهنت النسوشن القرآني ميجرما داري ثمن زن الله صلى الله عليه وسلم مسمى ولن لكي دا علاقة دا أحاديث الصفات الخبرية da kuma wasu zantattuka da ya tattauna akan wannan a cikin littafin nan masu yawa kwarai da gaske idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun fara tattauna maganar da ibnu taymiya yake yi akan mas'ala ta aljamal wato yadda shari'ar musulunci take kallon nazariya ta aljamal ta kyau da kuma almahabba mahabbatul jamal me ke sa dan adam yakan so abu mai kyau sawa'un abun nan mai kyau sutura ne ko gida ko abun hawa ko mutane ‘yan uwansa ya kuma ya kamata ya mu'amalanci wannan soyayya da yake wa abubuwa masu kyau to daga cikin abin da muka fara karantawa za mu tashi a inda ibn tamiya yake cewa wa minhum man la yara zalika lakin yatadayyanu bi hubbi hubbi suwar jamila min an-nisa'i wal ajanibi wal murdani wa ghairi dhalika wa yara hadha min al-jamal alladhi yuhibbuhu Allah wa yuhibbuhu huwa wa yalbasu wa yulbisu al-mahabbata at-tabi'iyya bil mahabbati al mahabbati at-tabi'iyya al-muharrama bil mahabbati ad-diniyya ويجعل ما حرمه الله مما يقرب إليه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ما لن يتي ومنهم daga cikin mutane waɗanda suke zaƙewa wajen wato sakankancewa kansu su duk abin da zuciyarsu ta riya musu wajen ƙaunar wani abu da ya ba su sha'awa ko ya burge su wanda mun ji a baya ya faɗi cewa akwai tanakudi a cikin maganganun su suka ce duk wani abu da Allah ya halitta inda yana da kyau to zaka iya ƙaunatar shi babu shamaki babu iyaka babu wata doka da ta tasiri a kanka yace domin kuwa za ka ga akwai abubuwan da Allah ɗin ne halicce su amma kuma waɗannan mutanen da ke waɗannan maganganu ba sa ƙaunar waɗannan abubuwan kowane mutum akwai abin da yake ƙi da abin da baya so da abin da ran shi bai kwanta ma abin ba da gaske abubuwan da Allah ya halitta kaga kenan wannan maganar da suke akwai tanakudi a cikin ta ba ta iya yiwuwa aikace to shine yace kuma wa minhum daga cikin irin waɗannan mutane musamman a cikin tawagar sufaye malla yara zalika akwai wanda baya ganin irin wancan tunanin bai yarda da wancan tunanin ba walakin yatadayyanu bi hubbi suwaril jamila sai dai yana yin addinin sa ta hanyar kaunar abubuwa masu kyau minan nisa kamar mata al'ajanib waɗanda suke ba muharramansa ba ba kanwarshi ba ba mahaifiyarsa ba ba matar shi ta wuri ba amma yana nuna mata wata ƙauna ta musamman wal murdan da kuma yara ko samari marasa gemu wa gairi zalika da wasu waɗannan wayara hadha min al-jamal alladhi yuhibbuhu Allah yana ganin kuma wannan irin kyan da yake gani kuma yake appreciating yake nuna ƙaunarsa ga wannan kyan wai yana daga cikin irin kyan da Allah yake so irin kyan da Allah yake so a so wa yuhibbuhu huwa kuma shi ma yana son kyan wa yulbisu al-mahabbata tabi'iyya al-muharrama bil mahabbati ad-diniyya sai ga yana cukurkuda tsakankanin al-mahabba at-tabi'iyya kauna ta ɗabi'a al-muharrama wacce Allah ya haramta bil mahabbat diniya da kuma kauna ta addini wacce addini ce kamar da muka faɗa a ran nan cewa ita ƙauna na farko tukunna mu san cewa aiki ne na zuciya yana daga cikin al'amal alkalbiya son abu ko kinsa da zuciya ake zuciya kuma tana da ayyukanta wanda suke masu kyau tana da ayyukanta wanda suke marasa kyau akwai imani akwai tauhidi akwai kaunar Allah subhanahu wataala akwai gasgata shi duk waɗannan masu kyau ne akwai hassada akwai ƙeta akwai mummunan fata akwai mummunan zato akwai dattin saban Allah waɗannan duka ayyukan zuciya ne marasa kyau da haka kamar yadda gaɓoɓi suke da ayyuka masu kyau suke kuma da ayyuka marasa kyau haka zuciya ma tana da aiki mai kyau tana da kuma aiki mara kyau to akwai yadda ake a fahimci ƙabiya ta mahabba ɗin wasu suna kasa ta zuwa akwai almahabbatu alkhasa ko kuma almahabbatu almushtarika akwai almahabbal khassa wadda take banci wani mutum akwai kuma almushtarika wadda dukkanin mutane suka yi tarayya a kanta kowa na da irin wannan ɗabi'ar idan ka ɗauki alkhassa ɗin a nan ne za a samu akwai mahabba shar'iyya akwai mahabba muharrama akwai da shari'a ta yarda da ita akwai kuma da shari'a ta haramta wacce ce da shari'a ta yarda da ita ita ce mahabbatullah محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الأنبياء محبة المؤمنين محبة الصالحين دون سنتكين المحبة الخاصة الشرعية أو كما محبة محرمة يتتي شركة سن شركة أو كما أتكين محبة مشتركة wadda dukkan halittun Allah suna iya yin ta majunansu suka ce akwai tabi'iyya akwai mahabbatu rahma akwai mahabbatu unsin wa uluf ka gana akwai kara uku akwai ta farko ita ce ta ɗabi'a a ɗabi'ance akwai ɗabi'ar da in ka shiga cikinta dole ka so abin da ke juya wannan ɗabi'ar idan ka ji yunwa dole ka so abinci idan ka ji gajiya dole ka so hutu idan ka ji a kishi dole ka so ruwa to wannan mahabba tabi'iyya ce tana bujurowa sanda wannan ɗabi'ar ta zo ɗabi'ar jin yunwa ta bujuro abinda zai maganinta shine ɗabi'ar neman abinci zaka ji kana son abinci ba sai an gaya maka ba sai ka yi wani tunani ba tilqa'iyan zaka so abinci ɗabi'ar kishirwa idan ta riski mutum dole ya so abinda zai gusar da wannan ɗabi'a shine ruwa haka ɗabi'ar gajiya idan ta zo mutum dole ya nemi a hutu to wannan mahabba ce mushtaraka tabi'iyya kauna wadda duk dan adam yana da tarayya da dan uwan shi dan adam a ɗabi'ance akwai kuma mahabba mushtaraka wadda ake ce mata mahabbatu rahmatin wa shafaqa kauna wadda ita ma a ɗabi'ance wato dan adam duka na da ita hata dabbobi shine irin san da kake ma ɗanka da jikanka da ƙaninka da wanka da mutanen garinku a ɗabi'ance kowa yana son waɗannan kuma yana tausaya musu har ma in an ga ya saba wa haka za a ga ya saba wa ɗabi'a kowane uba sai bukatan a game nasin da zai ce ya so ɗan shi haka ya so matar shi haka ya so kanin shi ko wansa ko wanda ke kashin shi wannan to mahabba ce tabi'iyya wanda ake ce mata mahabbatu rahmatin wa shafaqa ina fata mun gane wannan ta uku a wannan yanki ta ce mahabbatu unsin wa ulfin kauna ta sabo da zama wuri guda idan mutane suka yi musharaka akan wata sana'a za su fara kaunar junansu idan kai tela ne kana zuwa wani garin kaga tela suka ga ya kafu zaka fi saurin sabawa da shi idan kai likita ne zaka fi saurin sabawa da likitoci yan uwanka idan kai lauya ne haka idan kai dan sanda ne haka idan kai ustazi ne zaka fi sabawa da yan uwanka ustazi al arwahu mujunudun mujannada wannan take cewa muhabba muhabba mushtaraka wanda ake ce mata muhabbatu unsin wa ulfin kana sabo da wanda kuke sana'a daya ko kuke harkar ilimi iri ɗaya ko kuke kasuwanci iri ɗaya ko kuke tafiye-tafiye iri ɗaya ko kuke da halaye da ɗabi'u iri ɗaya marowaci yana son marowaci ko haka ne in ya ji wani ɗan uwan shi marowaci sai sai sai ji encouragement cewa to ashe ba ni kadai bane akwai wani dattijan mai kudi da ake ba da labarin cewa baya son mutuwa yana baya so ya ji ko labarin mutuwa in da ya ji labarin wani yaro bai da lafiya a wata anguwa ya rashin lafiya yana ta ihu yana cewa wayo zan mutu bana so na mutu da aka ba ga tsohon na aka ce kaji abin da wani yake faɗa sai dai shiga mota ya je ya gida ya je gaida yaron ya ce wannan yana da hankali irin hankalinsa ɗaya ne shi yasa ko yanzu misali nan mu da muke ustazai zaka ga duk garin da kaje kana neman ina ustazai suke in ka ji labarin ustazai irin ka ko irin malamanka ko irin wanda kuke rayuwa da su sai ka ji kana son su ko baka gamu da su ba kana fatan gamuwa da su ko da ba a wannan zamanin suke ba to wannan saboda kun haɗu a wani ɗabi'a ko a wata harka haka idan kuna da wata maslaha iri ɗaya interest kamar siyasa ku ta zama ɗaya kamar wata gwagwarmaya da kuke yi ko wani abu da kuke nema sai ka ga nan da nan kun taru a wuri guda me yasa kake ganin ko da mutane sai ga sun sun sun tsanci ire-iren su sun yi taro a wani wuri saboda wannan ne sai kaga kuma nan da nan suna fahimtar junansu to ita ce mahabba mushtaraka mahabbatu unsin wa ulf ina fata mun gane wannan to wannan kashe-kashen kenan ta wani bangaren kuma ana ya kasa mahabba kamar yadda arragib ya kasa ta zuwa ga ya ce akwai tabi'iyya akwai ikhtiyariyya a kamar yadda ke cikin tafin shi azzari'a kenan fi makarimin shari'a idan aka ce ikhtiyariya tabi'iyya ita ce waccan wadda a ɗabi'ance kowa na da ita ta san mutum yana da san kanshi yana da san ayabe shi yana da san wanda suke san shi yana da san na kusa da shi da 'yan garinsu da sauransu da za ka je wani gari wanda baka tsammanin ka tarar da ɗan garinku a wajen in ka ji labarin wani wanda ya san garinku sai ka kana ya zama dan uwanka ko wanda yake jin irin yaren garinku ko ka ganshi da irin suturar da ka saka nan da nan sai ka ji ka kaunace shi duk wannan ɗabi'a ce to akwai kuma ikhtiyariya wanda zaka iya yi zaka iya fasawa kana da zaɓi ita ce akwai ta sha'awa ash-shahwa irin wanda ke tsakanin yan adam akwai lil manfa'a za ka kaunaci wani dan abin da za ka ci moriya a wurinsa kamar da yake tsakanin 'yan siyasa da mabiyansu ko malamai da ɗalibansu ko attajirai da masu aiki a ƙarƙashinsu kakan so mutum ne dan wani amfani ko da a cikin zuciyarka ba ka san shi za ka yi tazahuri da kana san shi so da kana son maki ko kana son zakka ko kana son aure da makamantansu to wannan ana ce mata muhabba ikhtiyariya lil manfa'a akwai kuma take murakkabun min ad-darbayn akwai sha'awa akwai kuma manfa'a suna iya haduwa a wuri guda sannan kuma akwai mahabba ikhtiyariya lil fadila akan kaunaci wani saboda falalarsa galibi wannan shine wanda ake ma shugabanni masu adalci malamai waɗanda suke shetar da al'umma da duk wani nagari a cikin mutane duk mutum nagari kamar da washi ke cewa nagari na kowa akan so shi don fadilarsa sai ga mutumin da yake shugaba ne ko malami ne ko wani jagora ne ko mai alheri ko da bai da siffa kyakkyawa wadda ɗabi'anci ake so ko da baya da irin kamannin mutumin da ake so sai ka ga ana son shi yanzu a cikin malamai akwai waɗanda malaman nan ka ji labarinsu wani za ka ji an ce baƙin fata ne wani gurgu ne wani bai da kyan gani irin su atsa irin su al'araj da makamantansu ko a yanzu zaka ga wasu malaman in siffa ce ta so a so mutum ba za a so su ba amma saboda suna da wasu halaye ɗoriya akan siffa halitta ko mun gane sai wannan ya sa a kaunace su ta wannan lil fadila kenan haka shugaba wanda ya zama yana mutanen shi adalci sai ga mutanen suna son shi yanzu misali a yanzu ɗin da muke rayuwa sai ka ji akwai wani gwamna da ba a jihar ku yake ba ma kana son shi ko ba ka son gwamnan garin ku ko wani sarki da ba a garin ku yake ba kana son shi ko wani malamin da baka taba zama gaban shi ba amma kana son shi to wannan saboda fadilar sa ne ko ka ji labarin wani attajiri wanda ke taimakon mutane ko da bai taba taimakon ka ba sai ka ji kawai kana kaunarsa haka ne ko ko wani dan kasuwa da za a ce ai yana yin rage a gari kaza ko dan kasuwa ana labarin shi yana da rangwame sai ka ji kai kaunar shi ta shige ka to wannan suna ce mata lil fadila wannan haka shi ar-ragib al-asfahani ya rabana shi a cikin az-zari'a fi fi fi makarim shari'a shi kuma ibn qayyim da yazo sai yake magana akan al-mahabbatu ya kasa ta gida hudu kamar da yake cikin al-jawab al-kafi wato adda'u wadda kina da kyau kowa ya koma sake karanta wannan magana ibnu qayyim ya maganganu masu muhimmanci a wajen yace akwai almahabbatu fillah kauna don Allah irin wanda mu'minai suke wa juransu suna ƙaunar junansu ne kawai don Allah don addinin Allah ya haɗa su akwai almahabbatu ma'alla ta mushrikai kenan suna son abin da suke so suna haɗa Allah da shi wajen soyayya wallazina amanu ashaddu hubban lillahi kamar da Allah ya ce sannan akwai almahabbatu lillahi kaso abu dan Allah don Allah ka so wannan abun kamar yadda muke son sahabbai da annabawa muna son su ne don Allah da mala'iku saboda addini ne son su akwai kuma almahabbatu wadda take ta ce ƙololuwa mahabbatun lahi ƙaunar Allah ɗin wadda ta saka kai imani kake bautar Allah kake tsoronsa kake guje ma saba mishi kuma ka saba mishi kake sa rai kake sa fatan samun gafararsa shi ko ibnu hazmin a cikin littafin shi ɗauƙul hamama a cikin littafin ibnu hazmin ɗauƙul hamama ya yi magana a kan watan almahabba a inda ya kawo maganganu da yawa a kai ya kasa mahabba har zuwa gida tara ta farko ya ce akwai mahabbatul mutahabbina fillah ƙaunar waɗanda suke ƙaunar junansu don Allah waɗanda ranar alkiyama Allah zai musu falala ta musamman almutahabbuna fillahi suna da falalarsu ta musamman da aka ambata akwai kuma mahabbatul qaraba kaunar makusanta makusanta na jini makusanta na tafarkin rayuwarka makusanta na sana'arka shine kamar wancan da muka ji ko makusanta ta makwabtakar gari ko makwabtakar ɗabi'a sannan sai ce kuma akwai mahabbatul ulfa sabo abinda ka saba ganin shi sai kana kaunarsa kuna da kuna da mujanasa kai da shi me ke sa kake iya cin wani abinci saboda ka saba da shi me yasa wani kuma an baka sai ka ci saboda baka saba da shi ba to wannan mahabba ce ta ulfa sannan akwai kuma mahabbatul suhba wal ma'rifa mahabbatul suhba wal ma'rifa in ka zauna da mutum ko ka san shi sai ka kaunace shi har da ka dinga tarin to ai da ban san haka wane yake ba yanzu ko tafiya ce ta kama in aka tafiya ta yi tafiya za ka ji ka shiga mota daga kano misali zuwa lagos saboda tsayin tafiyar kafin akai dole sai ka yi aboki sai ka ka saba da wani dindin kufarcinka saboda ba za ka yi tafiya a tafiya ce wajen awa ashirin a ce ba ka yi kowa magana ba to za ka ga a garin haka sai ka ga kawai wani kunyi iri ɗaya da shi irin tunaninku ko irin ko inda kuka fito ko makantar da kuka yi ta iri ɗaya ko irin abincin da kuke son ci ko irin harkar da za ku je a can iri ɗaya ce wani abu dai sai ya taimaka sai kaga kun kusanci juna da take cewa mahabbatul suhba akwai kuma mahabbatul bir kauna ta biyayya wanda ake ma iyaye da malamai da shugabanni kana kaunar su ne don ka musu biyayya akwai kuma mahabbatu at-tam fi jahil mahbub ƙauna ta kwaɗayin abin da ke hannun wanda kake so saboda ɗan siyasa ne ko shugaba ne ko attajiri ne ko mai raba zakka ko wanda yake ba da appointment sai ka dinga nuna kana son shi kana ta zahuri da ƙaunar shi saboda a yi da kai wannan tsam'u ne kwaɗayi ne akwai kuma akwai kuma mahabbatu qaba'il watsar ita ce ƙauna ta neman sha'awan biyan bukata wanda fasikai suke ma abin neman fasikancin su kaunar da mashayin giya yake wa giya kaunar da mazinaci yake wa duk matar da ya ganta ya sha'awata kaunar da dan luwadi yake ma duk namijin da ya ganshi ya sha'awata ita wannan sunanta mahabbatu bulughi dhurra ladha wa wa qada'il watar ko kuma mahabbatu al-ishq kauna wadda take zama cuta ibn qayyim ya magana akan ta sosai a cikin littafin nan haka ibn muflih a cikin al'adabu shar'iyya ya magana akan al-ishqu ba dan kan karatun ya tsayi ba za mu je mu karanta ku ji abin da ya faɗa amma ina ina ba ƴan uwa shawara ɗaliban ilimi musamman su koma su karanta wannan maganganun saboda akwai tattaunawa mai yawa akai tunda hadisai na ƙarya an ruwaito akai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kauna amma ya boye har ya mutu akanta to ya mutu shahidi man ashika fakatama famata fa huwa shahidun hadisi ne wanda bai tabbata ba bai da asali a cikin shari'ar musulunci amma ana faɗan shi kamar yadda Ghazali ya fara kawo shi a cikin littafin sa ya ulumuddin ana faɗan shi dan a sauka masu ishku wannan matsalar da suke samu an samu mutane dama a tarihi waɗanda suke da irin wannan mahaukaciyar kauna kuma yanzu ana samu mutum ya kaunaci wata mace har ya shiga ya fita daga hayyacinsa kamar yadda zaka ji yanzu wani an ce yana kaunar wata jarumar wasan Hausa ko yana kaunar wani abin nan dan wasan kwallo ko shahararren dan wasan kwaikwayo a America ko a Ingila ko a India ko a Nigeria har ya je ya nemi inda yake ko kuma har ya nemi ya sha guba saboda ta ki magana da shi a waya misali ko kuma ya dinga yawo da hotunan wannan 'yan wasa duk jikin shi hotonta ne ɗakin shi duk hotunanta ne ko kuma ya dinga bauta ma mahotunanta yana bibiyan abu na wannan ishk ne wanda yake na barna ba shi da kyau kuma dama kamar yadda ibn musu ya faɗa babu wanda suke iya shiga irin wannan ishk din sai wanda zuciyarsa ta zama ta wofanta daga kaunar Allah mutanen kirki na kwarai ba sa sakin wa zuciyarsu irin wannan linzamin ta kaunaci wani abin halitta har kaunar ta zama maka cuta da gaske ne ana samun matsala har mutum ya shiga cikin damuwa wani ya shiga cikin yanayi na kamar ya zautu kamar da ake ba da labari game da majnunu laila da ire-iren su mutanen bani uzra wanda sun shahara da irin wannan kauna a tarihance a adabi to wannan shi ake cewa mahabbatu ishq wanda zaka ji abu ya zauna maka a rai ka rasa yadda zaka ji kuma ka kasa fita da shi sannan akwai a muhabbatul mutahabbaini li sirrin yajma'u bainahuma masu kaunar junan saboda wani sirri da ya hada tsakankanin su wato saboda wani interest kamar yadda muka ambata galibi zaka ga yan siyasa a irin wannan yanayin suke son junan su in interest ya hadu to za su kauda kai akan duk wani sabanin da ke tsakankanin su su so junan su waɗannan su ne nau'o'in ƙauna guda tara da ibn hazmin ya kawo a cikin littafin fauƙul hamama ya ta maganganu a kansu wallahu alam to shine anan yake cewa suna cakuɗa tsakankanin ƙauna wadda shari'a ta yadda da ita da wadda shari'a ba ta yadda da ita ba akwai almahabbatu diniya kamar yadda muka ja waɗannan kashe-kashe akwai kuma almahabbatul muharrama wadda shari'a bata halasta ta ba wa yaj'alu ma harramahu Allahu mimma yuqarribu ilayhi sai kuma ya canza abinda Allah ya haramta sai shi wannan dan dariƙa sufi sai ya maida wannan abin hanyar neman kusanci zuwa ga Allah Allah ya haramta ka nuna ƙaunarka ga mata wadda take ajnabiya wadda take ba muharramaka ba ba matarka ba ba diyarka ba ba kowa ba ba za ka nemi sai ka wato gamsar da ƙaunarka zuwa gare ta ba domin a ɗabi'ance ɗan adam idan ya ƙaunaci wani abu to na farkon abu da yake nema shine kusanci zuwa ga wannan abu sabo da shi mallakarsa kyautata mishi da sauran abubuwan da zai dinga yi wanda za su sa ya dinga jin satisfaction akan cewa eh ya biya buƙatar wannan ƙaunar kuma ya faranta wa abin ƙaunar sarai to matar take ajnabiya shari'a ta hana kai mata waɗannan abubuwan ta hana kai mata magana shari'a ta hana ka kalle ta shari'a ta hana kai kaza kai kaza to idan ya ga yana son ta duk da haka sai ce a ai kauna wani abu ne da Allah ya kimsa mai a zuciya da haka shi zai yi wannan kuma zai yi ne ma a matsayin yana bautawa Allah shine sai kawo aya dan ya kafa maka hujja akan irin abin da mushrikai suke irin wannan da suke cewa wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha idan suka aikata wata alfasha sai su ce wajadna 'alaiha aba'ana mu akan haka muka samu iyayenmu suna rayuwa wallahu amarna biha Allah ne ya umarni Allah ne ma ya ce mu kul inna allaha la ya'muru bil fahsha kace musu Allah baya umarni da al fahsha fahisha da aka ce anan kamar yadda malaman tafsiri suka bada ibnu jaririn cewa fahisha anan shine at-tawafu bil baiti uratan kewaye ɗakin Allah tsirara in an tuna ya tabbata a tarihance cewa a ƙwarai shawa su kaɗai ne suke sa su tara suke wa ɗakin Allah ana musu laƙabi da abin nan al-ahmas waɗanda suke wato na musamman idan ka zo kai daga ƙauye ko daga wani gari wanda ba ba cikin ƙabilar ƙurashawa ba ma'ana ba daga makka kake ko kuma hulafa waɗansu waɗanda suke ɗa'ifa ba to dole sai dai a baka hayan kaya kun kana da aboki ya baka aro a cikinsu idan baka da kuɗin da zaka anshi hayan kaya baka da alfarmar da za baka abin nan aro to sai dai kai dawafi tsirara to wannan alfashe ita ake nufi anan alhassan albasari ya ce ana nufin alfasha a nan shirka idan mutum ya zo zai ɗawafin nan babu kaya to sai ba kan shi hujja cewa ai ma daidai ne wannan yana daga cikin ɗabi'ar masu yin laifi ƙoƙarin justifying laifin ƙoƙarin saman ma laifin gindin zama in ka lura da kyau hatta galibin masu yin tambayoyi akan abin da shafi kasuwanci ya shafi wasu alaƙoƙi da cinikayya galibi abin da suke sun sa maka tambaya shine kai justifying musu abin sun san abin yana da matsala amma dai su samu wata madogara ko da ba mai ƙarfi ba ce za ta nuna musu cewa su je su ci gaba da yi to ɗabi'ar masu yin laifi ne ƙoƙarin halasta wa kansu laifin da kuma ƙoƙarin jingina dalilin halascin yi akan cewa ai ba su suka fara ba mun tarar da iyayenmu da kakanni da mutanen garinmu da wanda muke girmamawa suna yi da haka za mu ci gaba da kuma yi wa Allah ƙarya na daga cikin ɗabi'ar zunubi ɗabi'ar masu saɓan Allah shine su yi wa Allah ƙarya su ce Allah ne ya ce a yi kaza ko da Allah bai ce a yi ba juya ma Allah magana shi sa Allah wani yake cewa yake cewa yake ba da labarin abin da suke cewa lausha Allahu ma asharakna nahnu wala haramna min shay'in ma asharakna wala haramna min shay'in da Allah ya so aida ba mai shirka ba da Allah ya so da ba mu haramta kuma ba suna justifying makansu cewa wannan abin da suke yi daidai ne Allah ya ce a kul ka ce da su inna Allah la ya'muru bil fahsha lallai kam lallai ilayhin Allah subhanahu ta'ala baya umarni da yin abin da yake alfasha asalin alfahsha malamai suka ce kamar yadda kamar yadda malam al-mai at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yake fada cikin tafsirin sa yace asali wasfun ne li mawsufin asali siffa ne ba suna bane kamar a ce fi'ilun fahish ko amalun fahish amma saboda mai mai kalmar to kawai sai aka cire mawsuf din aka bar siffa kamar yadda za a dinga cewa dogon mutum kaga dogo din siffa ne mutum din shine asalin sunan to amma idan aka yau da gobe kusa dinga ce mishi dogo ba sai an ce mutum din ba sai ko a ce dogo dogo ko gajere ko baki ko makamantansu to haka nan ma sai a ce alfahsha aka sanya al-isu al-sifa manzilatal ism saboda yawan maimaita shi alfahsha suka ce huwa kullu fi'ilin zamin duk wani aiki wanda yake abin Allah wadarai wanda yake ana Allah wadarai da shi ana ci mishi ana yi mishi alfasha yace wa ma tahta qirhu alfitra da abinda dabi'a lafiyayya ma tana ganin rashin dacewarsa duk mutumin da yake kan ɗabi'a mai kyau ya san ba kyau zagi ba kyau sata ba kyau cin amana ba kyau fasikanci ba kyau tsaraici ba kyau kaza da yake kuma da kuma duk abin da mayan sha'u minhu dararun wa fasadun duk abin da idan an yi za a samu cutarwa za a samu barna bi haisu annal aqila annal aqla salima yasta yastahi bi haisu annal aqla salima ya abahu wa yastahi fa'iluhu an yarahu nas ta yadda hankali mai kyau zai ki wannan abu hankali mai kyau zai kishi inda ba ya gurɓace ba sannan kuma hankali mutumin da ke aikatawa bai so mutanen da suka yake ganin su da mutunci suke ganin mutuncin shi su gan shi yana yi kamar da hadisi ya faɗa wal ismu ma haka fi nafsik wannan sa daga cikin muwasafat da ake gane alfasha daga baya kuma sai zama itlaqin alfasha yana zuwa ma da ma'anar zina ko ma'anar duk abin da yake alaƙar jinsi ta haramci ya fi shahara da wannan amma ba shi kaɗai ba ne duk abin da yake barna da ta saba wa ɗabi'a ta saba wa hankali ta saba wa mutunci abin da in inda kake da mutunci ne ba za ka so a ji labari ko a ganka kana yi ba to sunan shi alfasha duk abin da kake ganin mutanen kirki surukanka yan uwanka mutanen da suka san mutuncinka yan masallacinku su ga kana yi ba za ka ji daɗi ba to alfasha ne ina fata mun gane wannan malam yace wal akharuna qalu su kuma wadancan sai suka ce sabata fi sahih muslim an abi hurairah an, an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zo a cikin sahih muslim daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa in Allah manzo Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ai Allah baya kallon kamanninku da dukiyarku shi Allah yana kallon zukatanku ne da ayyukanku ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك ولكن نظر المحبة سكتي أما كما من سني تشوا الله بيكور تشوا بايا غنون كبغا باكي دا بايا مكو كلو نتشوا ونن جكين da wannan duke tana burge shi ba wai bai gani bane ya gani amma ba shine abin da ya dame shi ba shine ya koyi ya kore nafiyu mahabba ne wato nazru mahabba bai kore nazru idrakin ba Allah yana sana da kamanninku da dukiyoyinku Allah baya kallon su dan ba su ne abin da suka dame shi ba ba wai baya kallon su kwata-kwata bai gani ba وقد قال الله تعالى عن المنافقين da Allah ya bi magana akan munafikai sai yake cewa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada Allah yana bada labarin siffofin munafikai yake cewa wa idza ra'aitahum idan ka gansu tu'jibuka ajsamuhum jukkunan su za su burge ka kamar da ibnu abbas yake cewa kana ibnu salulin rajulan wasiman qawiyyan Abdullahi dan Salul shugaban munafikai din nan mutum ne kyakkyawa mai kyan jiki ba mummuna bane kyakkyawa ne wanda ka ganshi zai burge ka da shi da Jadd ibn Habib wanda dukan su manyan munafikai ne to Allah yana magana da akan su ne yake cewa tu'jibuka ajsamuhum jukkunan su za su burge ka wa in yaqulu in suna magana tasma li qawlihim sai ka tsaya ka ji maganar su saboda daɗin murya tusgi ilayhi idan ka ji maganarsu saboda suna da su arbabu za ka ɗauka kamar yadda abin da yake fada ibn ashur yake cewa wai za sami itahun idan ka ji su hasibtahum za ka ɗauka su arbaba lubbin wa shaja'atin wa ilmin wa idrakin za ka ɗauka gwanaye ne wajen hankali da ilimi da sanin ya kamata wa idza ikhtabartahum amma idan ka zauna da su ka jarabce su ra'aitahum ghayra zalika sai kaga ba haka bane to shine ma'anan wa idza shine ma'anan wa idza wa in yaqulu in suka yi magana tasma'a li qawlihim zaka ji maganar su saboda fasahar su da iya zancen su da iya shirya magana wannan yana nuni zuwa ga ba wai duk wanda ya iya zance shi kenan ya iya aiki da ake tsammani ba wato ba magana ce kadai dalili akan nagartan mutum da sanin ya kamata shi da cewa wannan abin da yake faɗa ya kware akan shi yanzu akwai mutumin da ko taɗin duniya ne yake ya iya sharhi da magana da taliki da yana abin da yake cewa sharhin al'amuran da kan kai su kawo dinnan sai ya ɗauka wannan da za a bashi minista ba garama yake zai ba amma ko da treasurer kuka bashi na masallaci sai ya kawo muku matsala surutun kawai ya iya ya iya faɗan theory amma ba zai iya implementing wannan maganganun ba ba zai iya strategizing din ya za a yi a gudanar da wannan harkar ba to wannan ba yi da wani kima ka annahum khushubun musannada kai ka ce su itatuwa ne musannada waɗanda aka jijjingine su lafazin khushub haka malamai suke kanta shi in banda wata kira'a wadda bata tabbata ba da suke karanta da khushbu da dauri akan shin a khushbun jam'i ne na khashaba khashaba yana daga cikin aljumu waɗanda ba a saba jin sa a bakin larabawa ba babu sigogin ba su da yawa kamar da ake cewa sumurun daga samara a ce sumurun to haka khushbun daga khashaba a me yasa aka yi kwatanci da itatuwa jinginannu malamai sun yi kokarin su fitar da fawa'idu da ke ƙarshen wannan da yawa daga ciki cewa ana kwatanta su ne da itatuwa jinginannu kamar yadda ka san an jingine yanzu ka kalli itace an je an sassaro shi daga daji za a zo a yi abinci da shi idan an jingine shi a inda ake ajiyewa to yana nan ta ƙasa sai ka ga yana ta lalacewa gara ta cinye shi ma ba a sani ba wato duk itacen da kaga an saro an aji to bai da wata sauran alfarma a cikin rayuwa ƙarshen shi kawai wuta ne za ka ƙarshen su wuta ka annahum khushubun musallada ta wannan fuskar ko kuma ta fuskar cewa shi itace jinginanne baya tofo ba wanda ba irin wanda aka dasa bane ba shi da inuwa ba irin bishiya ba ne ba shi da ɗan itace ba mangwara ba ne ko ai ba ko lemu kaga bai da wani amfani to haka munafukai suke a cikin al'umma kamar da itace jinginan ne ba shi da amfani a matsayin shi na bishiya wadda za a sha inuwarta ko a ci ɗan itacenta ko ta ba da siren environment duka ba zai wani amfani ba ta wannan fuskar kenan ta fuskar rashin amfani ko ta fuskar cewa an riga an fita daga batunsu ba su da wata alfarma ko kuma ta fuskar cewa itacen da aka saro aka ajiye yana da kyan gani sanda aka aje shi za gan shi daga sunan a natse lafiyayyu an aje su a wuri guda amma kuma ba wani abu ne mai daraja ba ba daraja gare shi ba in ka kwatanta da yadda zai cika waje da irin kudin da za a bayar za a bayar a siye shi wanda kuma an siye daga baya konawa kawai za a yi to ko da rashin darajar su ko rashin amfanin su ga al'umma ko rashin yadda al'umma tana kallon sa matsayin ba wani abin arziki bane su ta wannan fuskar ne aka ce ka annahum khushubun musannada shi mala ya kawo wannan ne don ya nuna maka cewa Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ma musulmi cewa abubuwa masu kyau na halitta ko siffa idan ba su haɗu da imani ba ba su haɗu da goyon bayan shari'a ba to ba su da wani alfanu wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa wa kam ahlakna min ahlakna qablakum min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'ya wa kam ahlakna qablakum min qarnin so da yawa lallai mun halakar da al'ummomi gabaninku min karnin na ƙasashe ko zamunna hum ahsanu asasa sun fi ku kyan fanica gyaran gari gyaran ɗakuna ga gidaje da titina ko ina nasu fes-fes cikin gidajensu da kan hanyoyi da titina da gine-gine da wato architectural masterpieces abubuwa da aka gyara gari ko ina yayi kyau inda kake ganin kaman Paris ko London ko Tokyo ko Johannesburg ko gasu nan da yawa birane ko New York a ahsanu asasan kaga ai New York tafi Kano kyau ba za a kwatanta ba ko ahsanu asasan abin nan Paris tafi Kaduna kyau watakila abin nan mai sunan garin London tafi tafi a Riyadh kyau ban taɓa zuwa London ba ban sanya take ba amma dai da ake gani a hoto da yadda ake bada labari kai ka san gari ne mai kyau waye taɓa zuwa London anan to zaka yi duba hotunan ko ahsanu asasan sun fi garuruwan ku da da al'ummomin ku kyan gari ana ga mutanen Makka ne wannan idan suna takamar wai suna da arziki da wadata to akwai al'ummomin da suka gabace su masu arziki da wadata wari'iya kuma da kyan gani sun fi ku kyan gani sun fi halitta mai kyau amma Allah ya halakar da su saboda ba su da ba su da imani wal asas abinda ake nufi da al asas anan al mal min al libasi wa nahwihi dukiya ta sutura da ake sawa a jiki ko abin hawa ko wurin zama domin a wancan lokacin babu ababen hawa irin waɗannan namu na ƙarfe ababen hawa ne na dabbobi to su ma ana musu kwalliya kwatankwacin da kaga hanyar da ana dawakai da raƙuma da alfadarai kwalliya idan za a yi kilisa da su to tunda ana yin wannan kwalliyar da kuma kwalliyar gidaje wuraren zama da wuraren kwanciya da wuraren shakatawa da wuraren gudanar da rayuwa inda ka san dai dan adam yana da so ya kawata ko ina da yake rayuwa Allah ya ce warri'a almanzar abinda ake gani in ji malam fa akhbara anna allazina ahlakahum qablahum kanu ahsana suwaran wa amwala Allah ya faɗi cewa waɗanda ya halakar kafin ku to sun fi ku kyan kama sun fi ku yawan dukiya linatabayyana anna zalika la yanfa'u indahu wa la yu'ba'u bi dan mu san cewa kyan kama da yawan dukiya a wurin Allah ba yi da wani amfani kuma ba abin da Allah yake lissafi da shi bane sai in kayi aiki na gari wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyada ala ala aswada illa bittaqwa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kamar yadda hadisi yazo a cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da sunan sunan ibn majah cewa la fadala li arabiyyin ala ajamiyyin ba wata falala da balarabe ba wani fifikon da balarabe yake da shi akan ba ajami akan wanda ba balarabe ba wala li abyada ala aswada ba fifikon da farin fata yake da shi akan bakin fata illa bittaqwa sai da tsoron Allah kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kenan yake yaki da wariyar launin fata yaki na gaskiya da gaskiya don tabbatar da cewa addini shine ma'auni inna akramakum indallahi atqakum racism da ake kururuwa ana yaki da shi ƙarya ne san rai ne kawai amma wannan na musulunci shine ya tabbatar da haka kuma za mu ga haka aikace a musulunci duk inda musulmai suke za ka gansu innamal mu'minuna ikhwatun yan uwa ne din da ka ji labarin muminai ko ka gamu da su ba damuwa ka sai in su kabilar ka ne ko yan garinku ko wanda ka saba da su ba yanzu nan da muke zaune kabilun mu daban-daban amma ba ma tuna ma wannan kabilun in ba mun koma maganar ta'aruf ba kamar yadda Qur'ani ya faɗa liyata'arafu dan a san juna wasu yarbawa ne wasu nufawa wasu fulani wasu bare-bare wasu kare-kare wasu gwarawa kowa da yarensa ba ba ba shine ba shine ma'auni ba sannan haka kalar fata wani bafullace ne wani inyamuri ne wani babarbare wani balarabe da sauransu jibe da al'umma musulmai suke haduwa a ibadojinsu musamman na yakin haji a arafa da muzdalifa da sauransu inda ake yin ibadojin nan na shayarul haji babu tunanin wai kai dan kabila kaza ne ko jini kaza ko ƙasa kaza a kawai kai musulmi ne shine identitinka in ma banda rigingimu na rayuwa da suka zo suka sa dole sai an bambanta kasashe a da ba a yin wannan a da can mutane tashi suke ma ka tafi makka ka je ka zauna shekara da shekaru ka je kai mujawara ka yi aikin hajji iya san ranka kana iya ka yi guda biyar a jere sannan ka zauna da malamai ka koyi ilimi ka koyi al'adu na kirki ka ga asar na, na, na tarihin musulunci malamai da dama da suna yin wannan to yanzu ne haka baya yiwuwa saboda dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma irin fitattun da suka shafa ruwa a baya an sha samun da suke zuwa su ta da fitintunu a ƙasar makka su ta da ƙayar baya ba ɗaya ba ba biyu ba allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa wa fi sunani anhu annahu qala daga kuma a cikin kuma as-sunan wannan sunan ta ta, ta Abu Dawuda kenan ya ruwaito da Ibn Majah haka al-Imam Tabarani a Sheikhul Albani ya inganta wannan riwaya a cikin as-sahiha lamba hadisi na 341 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bazazatu min al-iman al-bazaza shine mutun ya dinga fitowa haka gashi nan haka babu shiri ya fito haka mai ce da Hausa kata-kata ko bai yi wanka ba bai taja kanshi ba bai taja gemun shi ba shi dai bai yi wani shiri na musamman ba kwatanta shirin da kake yi misalin zaka je daurin aure kai ne waliyin yar ko kai ne babban abokin ango ko ku ne attajiran gari masu yin addu'a da malamai kaga zaka shiri na musamman da kuma sanda zaka je gona misali kaga baka da wani shiri ko zaka fito kawai zaka zaka fito kawai ka zauna a dandali to wannan shine albazaza albazaza shine a a a a wato kama a ce fita babu shiri kenan yanda asalin hadisin yake daga Abu Umama cewa wata rana ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin sai suke ambatan duniya da irin kawar da ke cikinta da irin yadda suke so su hole irin tadin zaga mutane suna yi idan suna tunanin nan gaban sun samu duniya ya rasu wanda bai samu ba za ka ga ya fi wanda ya samu ƙaunar ya za a iya samu da hubbul listitra yana so ya ga waya ake jin daɗi ne an samu misali wanda bai samu kuɗi ba ko wanda bai aure ba ko wanda bai yi bai samun abubuwan da ya kamata a ce yana samu a rayuwa za ka ga yana da istishraf tunanin waya abin yake ne sai suna irin wannan taɗin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu innal bazazata minal imani yani at-taqahhul yana nufin wato fita kaca-kaca wannan da ibnu hajar yazo sharhi yake cewa al-muradu biha tarku taraffuh abinda ake nufi shine barin kwalisa at-taraffuh shine kwalisa komai sai an yi tsaf-tsaf wal mubalaga fi zina da barin zakewa wajen kwalliya wuce makadi da rawa wat tanattu' da barin wato ɗaukar wa kai abin da ya fi ƙarfin kan abin da ake nufi da a tarafin shi ne mutum ya zama an san shi a matsayin wane a bisa mizanin ɗabi'a an zo ba da labarin za a ce wannan ɗan gayan duk kuɗin da ya samu akan gawi yake karewa yana wani ma za ka ga yana tafiya a cikin jakar shi akwai abin akwai man takalmi duk inda ya tsaya sai ya ƙara gogawa akwai kum na tajik abin nan akwai akwai miro kaga hannun shi zabba hurhudu haka kowane hannu zobe hudu watakila ya sa agogo biyu misali saboda tsabara gyangayu in motar shi ce da ka ganta ta fita daban irin karin hular shi ya fita daban to wannan shine wanda yake da taraffu sannan yana da mubalaga yana kaiwa matuƙa wajen gayu duk harkar gayu zaka same shi da ita wani yanzu in yi wanka inda ka san karuwa in ya fara shiri wallahi sai ya makara da muna da wani dan uwa da muke muna matasa tare da shi inda za ku sallar juma'a da shi wallahi sai kun yi latti amma yanzu ya bari da duniya ta hora shi in ya shiga wanka wallahi sai ya awa daya gashi za a ce dole ku jira shi ku tafi tare to sai ku je ku tara ana tahiya in ya fito kuma ya fara shafe-shafe ya shafa wani daban a kunne wani aka na ƙeye daban na hanci daban na hammata daban wani ko karo su ne da irin wannan shirin yanzu sai dai ka je irin gidan kwalliya din nan da ake wa mata ko wanda za a wuni a kwanta da ita a wuni ana ana ana ana ana murza fatar ta ana cire mata gashi da da annakiya to ibnu hazar yake cewa wa an yakuna al mar'u mutawadi'an mutum kuma ya zama mai tawalu'u ma al qudra alhalin fa zai iya yin gayin da yafi wannan amma sai ya zabi tawalu'u la bi sababi jahadi ni'matillahi ba wai yakin haka ne dan baya son ganin ni'imar Allah ba kan manta dai yana so mana magana ne akan qadiya yadda ake fahimta al'amarin kyau domin akwai in kun lura yanzu zamu ga akwai nusus mutadariba wasu na nuna goyen bayan cewa a ci gayu ayi kyau kuma ai appreciate din kyau ai appreciate din kyau wasu kuma suna nuna kamar kyau ba shine abin nema ba bai kamata mutum ya bata lokaci akan shi ba a'a abin da ke cikin zuciya da abin da ke cikin aiki shine abin nema to da ƙarshe zai zo zai mana zai hada mana nasoshin ya ake hada su shi dai wannan albazazatu min al-iman abin da yake nufi kenan mutumin da ya bar wato ya bar cin gayu dan tawalu ya bar cin gayu dan kada ya zake ya bata lokacin shi a abin da ba shine muhimmi ba wannan shi hana shi ya zama dan gayu ba wai kaga ba wai an haramta gayu bane aslan tunda mun ji hadisin inna allaha jamilun yuhibbul jamal mun ji kuma hadisin da wani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi mutum ne yana son tufa shi yafi na kowa kyau yana so ne in yazo a dinga kallon sa nabi ce duk wannan ba shi bane girman kai girman kai shine kin gaskiya da raina mutane sai ya ce wa aidan faqad harrama alaina min libasil hariri wa zahabi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mana tufa na alharini silk wa zahab da sanya zinariya musamman ga maza da kuma ga mata bisa sabanin da aka yi wanne ne ya halasta musu wanne ne bai halasta musu ba wa aniyatu zahabi wal fidda da kuma an hana cin abinci a kwano na azurfa ko kwano na zinariya ma huwa a'zamul jamal fi dunya wanda zinari da azurfa kuma su ne abu mafiya kyau a duniya babu abin da ya kai zinari kyau da daraja har yau a duniya shi sa shi bai taba luzin darajarsa ba tun da aka yi duniya zinari abu ne mai daraja har yau hasali ma duk sauran abubuwa sai dai a kwatanta kimar su da kimarsa amma kaga an hana a sanya an hana kai sutura da shi an hana kai zobe da shi ko kai abun wuya ko makamantansu mata ma akwai sabani mai girma game da me ya haramta gare su me bai haramta ba warramallahu alfakhara Allah ya haramta alfahari wal khuyala da jiji da kai tafiya ta takama Allah ya haramta Allah ya haramta mutum ya dinga ziga kanshi Allah ya haramta mutum ya dinga ganin ya dinga yin abin da mutane za su fahimci ya raina kowa wal libasul ladhi fihi al fakhr wal khuyala Allah kuma ya haramta sanya tufa wanda yake nuna alaman alfahari da jiji da kai ka italati fiyabi kaman tsawaita sutura ya ja ƙasa daga cikin dalilan haramtawa saboda hakan na nuni zuwa ga cewa me yin hakan yana nuna shi yafi kowa ne ya sa sutura wanda tafi karfin shi ta dinga jan ƙasa hatta sabata fi sahihi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala har ma ya tabbata a cikin as-sahih a cikin hadisi ingantacce wanda yake cikin bukhari da muslim da musnad al-imam ahmad ibn hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanzuru Allah yawmal qiyamati ila man jarra izarahu izarahu batara Allah subhanahu ta'ala ranar alkiyama ba zai kula ba zai kalli mutumin da yake jan tufarsa batsaran yana mai girman kai ba batsaran da ma'ana takabburan wannan hadisin yana nuni zuwa ga na farko tukunna hadarin da ke cikin girman kai da da jiji da kai wanda zai sa Allah ranar alkiyama idan ba ruwan shi da kai ko da ba ka nuna shi ne ta hanyar jan tufadin ba ko da ta wata hanya ce daban sannan kuma yana nuni zuwa ga cewa ko da mutum ya dangare tufarsa amma yana da jiji da kai ya shiga cikin wannan sifar domin sifa ce lazima ga mutumin da yake yin ta ko da bai yi dogo da tufarsa ba yin dogo da tufa din alama ce daga cikin alamun girman kai alama ce daga cikin alamun girman kai to wannan kaidin da aka ce sai in ka ja tufarka dan girman kai malamai sun tattauna akan shi wasu suna ganin idan mutum ya ja ba dan girman kai ba ba komai amma mu ji fa maganar malamai ce jama'a akwai ta a cikin karatu ba ga duk wanda yake son ya ja tufa shi sai ga jiya makale mata to tabbas akwai malaman da suka faɗa amma ya kuma ka zaman lafiya kai asalin abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka zauna lafiya domin sayyidina Abubakar shine yayi tambaya to kaman shi fa da tufan shi ke faduwa ya sa tufa tana faduwa yana ja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ba komai amma dai al-aslu shine ka janye tufar ka kada ya kai ƙasa kada ya kai ƙasa kada ya wuce idan sawu domin bayan wannan hadisin kuma akwai hadisin da suke nuna cewa kuma wanda yayi haka za a sanya shi a wuta to karka je saboda wata magana ta malamai ka je ka ɗauko abin da za ka yi shiga cikin matsala gara ka ba asali ya fi maka zaman lafiya abin takaici shine mutane a yanzu sun canza fa badal ladina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sun mai da shi upside down mata da aka ce su yudnina alaihinna min jalabibihinna su kusanto da jalbabin su yayi ƙasa su ne zaka ga suna daukewa kuma maza da aka ce su ɗage su kuma su suke ja su suke sake riga da wando suna yin tazarci babu kyau wannan Allah shi kyauta wa fi sahihi aidan qala a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin hadisin da Abdullahi dan Umar kenan ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin bukhari annabi yace bainama rajulun yajru izarahu min al-khuyala khusifa bihi wani mutum yana tafiya a cikin al'ummar da suka gabata ya ja tufan shi khuyala yana mai alfahari yadda suke yi din da jama'a idan idan idan ka taba kallon biki irin na arna irin wanda yanzu musulmai suka fara yayin shi irin wannan da ake cewa wedding gown sutura sutura ko riga amarya wato wata doguwar riga wanda zaka kusan yari ɗaya da rabi yana jan ƙasa to haka suke yi da mutum zai yi riga da gangan sai a ƙara yadi ɗaya da rabi mita ɗaya sai a sake shi kawai a ƙasa yana sharan titi da shi ya rataya shi tun daga kafaɗa shi tun da izar ne ko abin nan ko mayafi ko makamancin haka amma kuma rabin shi na jan ƙasa yana yi ne kuma haka yana nuna shi ya isa yana da dukiya to wani mutum yana tafiya da tufa irin haka sai Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku sai suka mishi sai suka kisfe mai kasa sai aka mishi girgiza kasa sai ya fada kasa fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyama yana nan yana tajaljal shine yatadafa'u muttariban yana irin abin da mutum zai inda zai fado daga sama kafin ya iso kasa daga saman gini misali a site ko ya burma cikin rijiya ko ya fado da kan wata katanga kaga zai losing balance ga baki da shine ya tajaljal ya zo kuma da wata riwaya ya takhalkhal bi kha'aini da dugo a sama sai zama ma'anar shi a wajen shi kuma ya takhalkhal yana ta jujjuyawa yayi sama yayi kasa yayi sama yayi kasa wani lokaci kan shi koma sama kafa shi ta koma kasa wani lokaci ya juya kan shi koma kasa kafa shi su koma sama kaga dai kowanne ne ba ba ba harka ce mai dadi ba har ila ibnu hajirin Allah ya gafarta mishi da yazo yana magana akan waɗannan hadisai da yazo hada su hadisan da suke magana wasu sun nuna kyan a ci gayu gayu yana da kyau a sa sutura mai kyau a fito da sura mai kyau wasu kuma suna nuna zuwa ga hakan yana da haɗari yana iya kai mutum zuwa ga halaka yana iya kai mutum zuwa ga Allah ya fushi da shi yana iya kai mutum zuwa ga shiga wuta sai yake cewa wa hasilul adillati in ka haɗa dalilan zaka ga cewa a tadullu ala anna man qasada bil malbusil hasani izhara ni'matillahi wanda ya sa kaya mai kyau ya zama kuma abin da yake nufi shine yana so ya bayyana ni'imar da Allah ya mishi mustahbiran laha duk sanda ya sa kayan a cikin tunanin shi yana tuna cewa Allah ya mini ni'ima shakiran alaiha yana mai gode wa Allah ghaira mutahaqqirin baya wulakanta liman laysa lahu mithluhu baya wulakanta wanda bai da irin wannan wadata la yadurruhu ma labisahu min almubahati to wannan duk abin da ya sanya na abin da ya halasta gare shi ba zai cutar da shi ba walau kana fi ghayatin nafasa ko da yana da tsananin tsada wanda ya saka don don ya nuna ni'imar Allah baya ganin girman kanshi akan kowa baya wulakanta kowa kuma yana tuna da cewa ni'ima ce ta Allah yana godewa Allah to wannan bai yi laifi ba ko mun tsada kayan shi da gwargwadon yadda ya gaza cikin waɗannan sharɗan gwargwadon laifin da zai iya samun garin saka wannan kayan to sannan kuma wannan ba shine al'aula ba ba shine aula abinda ake nema ba domin da shine aula da an samu mutanen kirki na sahu na ɗaya da wannan su ne su annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da an same su da wannan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan ba shine damuwar shi ba wurin kwance shi kamar yadda muka sha karantawa tabarma ce kesu wadda ta ma daɗe da kuma buzu wanda kamar da umar yake cewa duk ɗakin ka kalla ban ga abin da zai sa ka kalla ka ƙara kalla ba fama ra'aitu shay'an yarji'u ilaihi al-basar haka umar yace sannan kuma yashi ne a ƙasa ɗakin shi yashi ne a masallacin shi rufin rufin gidan shi rufin rufin rufin masallacin shi abin nan ne ganyen dabino ne sai na umar dan khattab kamar da makaranta a baya a cikin tabaqatu ibn sadid ya samu labarin wasu sahabbai kamar sa'ad da abi waqas sun je sun yi gidaje sun yi benaye dogaye masu fulawoyi da skridin da wane ne da umar ya samu labari ya yi kamar dan maslama ya ce ga kuɗi idan ka je bayan gari ka sai ice ka shiga garin karka yi kowa magana ka je gidan sa'adu fa harik alayya darahu ka je ka kona mini gidan ci ba wai dan ya haramta ba amma saboda irin sa'adu a ce ya biya wa duniya haka kuma ina ma ya samu wannan kudin aka je aka kona gidan yana ciki baka cinnawa gidan wuta ya fito a guje lafiya yace Umar yace in kona gidanka sai da ya dawo yace Umar ma kai ya hakuri nayi magana da shi saboda na faɗa mishi kai kasa ne yace to ba komai Allah yace wala tukallimu ka kai magana da shi sai na Umar yace ya hana mutane yin gida ya wuce kafa bakwai ne yana jin kona wa manta ci saboda suna dogayen gidaje za su manta duniya wanda za su manta lahira to kaga wannan wanda lahira suke nufi kenan amma mu yanzu da muke nufin duniya ina ruwan mu da wannan karatun sai dai mu karanta da mu yi tabarriki ko ba haka ba yawa Allah dai ya samu cika da imani yawa yanzu zaka tarar da mutum ustadi ne ba zaka ga hular shi ta fi dozin daya hula ne kake da su zaka bude shagon sai da hula ne manzala sallallahu alaihi yana da garken akuya wanda duk sanda aka haifi wata akuya sai ya kyauta da wata baya so su wuce ɗari to haka ya kamata ka zama kana musulmi na kirki kana cewa kai salafiya ne duk sanda ka dinka sabuwar riga sai ka dauki wata sai ka kyauta da ita kar su wuce biyar zaka zaka shiga cikin matsala tunanin ma yadda yadda zaka wace zaka zaba ya zama maka yake ko kuma sai ka saka hula macin tumat hula tumat agogo tumat takalmi tumat yaushe zaka da kana wannan bata lokacin har waya ma ko irin kwaba din gidan waya din nan ka ji to kwaba ma sai an sai dozin kenan duk da zaka fito sai ka dauki kwaba yau ka sa ja gobe purple jibi abin nan blue haka dan ya dace da kanka duk wannan jama'a zaka ga karshe kawai lokacin kake batawa kuma in ka je yanzu misali turawa da ake takama da su ana ganin sun ci gaba zaka ga bature badla wannan suit din nashi kwaya ɗaya yake amfani da ita kwaya ɗaya ce gel kullum zai saka ya fita in an dawo sai a mata dry cleaning in ya dawo gida yana da kayan shi na gida da ya saka sai ya shekara takwas yana saka ta dama da an gan shi kawai an san ita ce jibu larabawa su ma farar rigar nan ce dai kawai farar dai jallabiyar nan ita ce kowa yake sakawa amma mufa ga mu da shegen son kayan ƙasar waje na china da ɗan malaysia da ɗan ina ne ma koriya ga su iri daban-daban mai taba kanmu wahala kullun kana gun masu dinki da masu sai da kyalle suna kwace ma kudadenka kuma duk wanda ka saka so kake kai marmaza ka sake saka wani sabo musamman yanzu abin ya shigo cikin malamai da ustazai da, da masu addini shedan ya riya wa mutane wani abu daban ba an ce laifi bane aslan amma mu gane ba shine fa abin da yake gaban ka ba ko da muka ce mutanen kirki ba a san su da haka ba ko mutanen kirkin da aka san su a haka a cikin malamai a cikin shugabanni a cikin sarakuna hatta a cikin annabawa annabi sulaimana annabi ne dan kwalisa sosai yana da komboi yana da gayu yana da yawan dukiya da masu aiki da sauransu kamar yadda qur'ani ya bada labari amma mu na mu annabin da aka ce mai koyi da shi kafin wani to shi ba haka yake ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi daga cikin wato abin da ya tasa gaba cewa kullun ya zama cikin tsabaragen cin gayu ba ya cika abin da ya tasa gaba amma a cikin sahabbai akwai wanda aka san su da haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba haka wannan ba shine asali ba sannan kuma zaka iya kiyaye waɗannan sharuɗan sharuɗin ka saka ba da nufin girman kai ba kana mai tuna da ni'imar Allah kana godewa sannan kuma ya zama kana a baka wulakanta wani baka ganin kafi kowa wannan sharadan zaka yi cika su sai ka cika kai ta saka kayanka amma ba haka ba kai dai ka tsaya abin da yake baka zama kazami ba kuma in an zo neman yan gayu da wuya a duna ka zai ya ce dai ba laifi dai festus kake ka goge bakinka ka goge kaujanka ka yi wankanka ka shafa basilin ya ishe ka wannan matsayinka na namiji sauran kuma ka bar su ga mata da yara in kuma za a je wani biki babu laifi kai ma dan ka je ka dauko wata babbar riga aska kaza ka saka ka samu wata dara mai tsada ka soka ta babu laifi idan ka yi wannan amma dai mutum ya zama irin wannan gayin shine ya sa gaba tsakanin da Allah akwai matsala ka ji an ce za a kai wankin kayan wani mutum sai an cika bayan pickup ko irin motar da ake ce mai ake ce mata irin motar nan ta yan gayu eh hilux irin katin katin din sai a dinga cika gana mazgo kamar za a kai kayan kamar za a yi kaura a bagani to me za ka yi da su ni wallahi da gaske nake wannan magana in dai kayan ka suka wuce guda biyar to za su fara baka matsala ni a tunanina za ka fara ganin to yau wanne zan saka in na saka wannan yau an daɗe ana ganina da shi ko kuma kana da mata wata yar gayu sai ta dinga maka wannan lissafin ta dinga maka time table cewa yau saka wannan gobe saka wancan shikenan ka huta dama amfanin aure kenan da a taya ka rayuwa tunda da dole sai ka tara kayan sai ka bata abin nan cuce da Allah ki dinga tsara mun su a bisa jeren gen mako wanne zan saka yau wanne zan saka gobe to ibn hajarin yake cewa idan mutum yayi haka to a nan abin da ya sanya na abin da ya halasta ba zai cutar da shi ba ba zai cutar da shi ba a wannan lokacin inda ya yayi abin da ya kamata wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa qad qala Allah ta'ala fi haqqi qarun Allah ya faɗa game da haƙƙin qaruna wannan kafiri na zamanin annabi Musa fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi ya fito ga mutanensa a cikin kwalliyarsa thiyabul urjuwan tufa na al'urjuwan al'urjuwan shine wato kaya waɗanda aka buga su aka yi musu rini aka buga wali hadha sabata fi sahihi an abdullahi ibn amr qala ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa alayya thawbaini mu'asfaraini da aka yi tabbata a cikin sahih muslim abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani ina sanye da tufa saubaini riga da wando ko misali a ce riga ko kuma mayafi da kwarjalle kamar yadda suke yi su suna saka na sama da na ƙasa ba wando ne irin yadda mu muke dinkawa ba wannan wando da muke dinkawa a zamanin sahabbai ba babu wannan al'adar ta wando dinkakke sai dai mutum ya daura wato kwarjalle kamar zani haka ko wani abu makamancin shi to ya ganni da irin wannan mu'asfaraini wanda suke mu'asfar menene al-mu'asfar malamai suka ce huwal masbugha bisufuri wanda aka yi mishi rini da ainihin as-sufur da kalan fatsi ko yalo ko ja wanda ya fi karkata zuwa ga jan rana in ta zo faduwa ba ja irin jan jini ba malamai sun yi sabani sosai game da wannan mas'ala in kun tana mun karanta a cikin zadul ma'ad mun gani ibn qayyim can baya amma a takaice akwai wanda suke ganin ya halasta a saka wasu daga cikin sahabbai haka mazhabin Abu Hanifa da Shafi'i inda yake malaman Shafi'iya daga baya sun canza fatawa irin su Imam al-Baihaqi da irin su Imam an-Nawawi suka ce abin da yasa suka canza wannan fatawar saboda sun tabbatar da limamin su Shafi'i bai ga wannan hadisin bane inda ya ga wannan hadisin mazhaban shine aiki da hadisi da haka suka canza magana Nawawi ya faɗi wannan a cikin majmu'ul sharh muhazzab da cikin sharhin sayyid muslim haka bai haƙi a cikin ma'rifatus sunan wal athar yayi magana mai kyau game da haka sannan imam malik shi kuma yake cewa babu laifi amma ga wanda zai saka a gida amma wanda zai fita fil mahafili wal majami' zai shiga cikin mutane da cikin taro ko al aswaq cikin kasuwanni to bai halasta ya saka ba kamar da ka san misali zaka yi saka singileti da gajeren wando a gida kai zaman ka amma kaga ai ba za ka fito haka kuma ka zo sallah asuba ba galibin ma ai da ba haka muke bacci ba da kayan bacci misali in ka tashi kuma da asuba ka saka kaya na mutunci ka fito ba zai ka fito haka ba sai a kama ka ce ko kowa ne ya tafi ne ko to haka imamu malik yake cewa zaka iya saka yalan kayanka a cikin gida ko ka saka ka je gona ko ka yi aiki a lambu ko za ka ba abin nan dabbobinka magani babu lafi ka saka riga yalo amma rigar da za ka fito cikin mutane yace to nan bai dace ba wasu kuma suka ce hanin da aka yi karahatu tanzihin ne wato hani ne na karahanci shi kuma limamu abu sulaimana hamadun al-khattabi yake cewa a'a an wanda aka wanda aka rina zarar sannan aka saka to ya halatta amma wanda sai da aka saka ko aka dinka sannan aka rina shi ya koma yalo kamar yadda muke rina sutura daga baya ce to wannan shine bai halatta ba annayu yace masrufun ila ma usbiga ba'dan nasji wannan hanin ya kakata ne zuwa ga dauki rigar ka fara ko wata kala daban sai ka ce ka kai ma yan rini sai su je sai su rana maka ita ta koma yalo irin wannan yace to wannan ne ya hana ya haramta wasu malamai ko suka ce an hana masu aikin haji ne aka hana to wai me yasa aka haramta kaya yalo din menene yasa shi aka haramta shi al'illa an faɗi illoli guda biyu illa ta farko shine akwai wasu kafirai masu bautar rana wanda suke ta'ammali da irin wannan suturin saboda kalar da rana ke yake ne duk faduwa wannan fatsi din akwai kuma wato kamantakekeniya da mata da zarar mutum ya sa yalan kaya to sai a ga kamar yayi shigan mata shi sa aka hana almuhimmu dai mutum ya bari din shi ya fi saboda shi ne asalin abin da manzala sallallahu alaihi ya faɗa annabi ya ce mishi inna hadhihi thiyabul kuffari fala talbisa ka ji magana annabi ya ce kaga wannan kayan arna ne kar ka dinga sakawa annan sai malamai suka ce wannan yana zuwa ga cewa daga cikin qawaid amma shine kada mutum ya saka duk suturar da za a ganshi a gaye kama da arna arnan nan na zamanin da yake rayuwa ne ko na wani zamani da ya shuɗe akwai shigar da zaran kayi ta a cikin al'umma ko a cikin wani yanayi ko a wani wuri za a ga cewa kayi kama da arna a al'adance kuma dama daga cikin mazahir na al'ada akwai sitara sitara na daga cikin abubuwan da suke differentiating al'adar mutane da an ga mutum da irin shiga kaza yana da sauki a gane shi irin mutum kaza ne ko kabila kaza ko dan gari kaza irin irin kayan shi kenan yanzu duk inda aka gambace da hijab da niqab to za a fara tsammanta mata cewa musulma ce ahlus sunna ce yar salafiya ce hala mutum ya zariya ce ko kaduna dan in ka je waje da sakwata ma yadin hijab ma ce ake dan zariya kaga dai ba ba kera shi a zariyan nan ba babu kamfanin shi a zariya amma sai ka tsana yadin hijab dan zariya wato wanda ake yin irin manyan hijaban nan da shi ko in ka je Kano ba su ma sun san da haka kaga shigarta ne yasa aka fara gane wace iri ce ita to don haka akwai sitirin da suke na arna ne an san su na arna ne shin na ibadar su ne ko na al'adar su ko na yankin su to bai halasta musulmi ya saka su ba duk shiga da zaka yi a ganka a matsayin kayi kama da arna ka yaye ta kuma yana da alaka da wuri da lokaci mu kiyaye wannan inda kuma ake samun tatabar kenan akwai wuri ko lokacin da in ka saka sutura ba dole ka kama da arna ba alal misali yanzu idan mutum ya je kasar ingila akwai suturar da in a nan zaria ko a sokoto ko a kano ko a kaduna ko a maiduguri in ya saka wannan suturar ya fito a nan yanzu zai mutane limancin sallah ko zai an shi aure ko zai zauna a majalisar su za a ce ya kake mana shiga arna kan ma dai yan sokoto su ji labari kahiri kake koko haka za su ce kaga ba za a karbe shi ba za a kyamaci wannan shigar amma idan yayi wannan shigar a ingila zaka iya ganin limami da ita to zaka a can wancan wurin ba shiga arna bace ita amma a nan shiga arna ce haka misali yanzu zaka iya ganin mutumin kudancin Najeriya Lagos ko Ilori ko dake Ilori arewa ce ko Lagos ko Ogun ko Abekuta ko Shagamu da makamantansu zaka iya ganin babban mutum da ya rabe za ka iya ganin shi da riga da ya ciki da wando na lace ko atamfa kuma alhaji ne ko alfa ne ko makamantansu a wurinsu wannan daidai ne saboda al'adar ta yadda da wannan amma munan ka arewacin Najeriya wannan ya saba al'ada da aka sani da aka zaga hatta yarbawa da ke rayuwa nan arewa ba sa yin wannan shiga in ba ɗaiɗai ba wanda suke da irin muhafaza irin ƴan mazan jiya mun gani amma duk da haka ba in za ka tabbidin da za ka je ka je da asalin sutura ka koto ya fi maka ko ina a gane ka da identity ɗinka ya fi maka mutunci kuma hatta su arnan sun fi gane cewa ka sa abin da kake irin da shugaba ya ado yake zaka ganshi sanda yake rayi Allah ya gafarta mai ana taro sai ganshi shi kadai da babbar riga kowa da coat shi kuma shi kadai da babbar riga da hular shi zanna bukar ko wata rama zita ce ma zaka gani akan shi to da haka sutura tana da alaka da wuri da lokaci tana da alaka kuma da juyawar zamani abin da ake ce ma cultural development at tatawur al taqlidi al'ada tana iya canzawa wata sutura da aka sani ta wasu ta zama ba tasu ba yanzu kamar ita maitaf coat ai ba sutura turawa ba ce asalin masu sa wannan kayan su ne mutanen taki amma kaga ta zama ta turawa yanzu ko ta zama abin da yake cewa corporate dress wato sutura ta hukuma to haka babban riga wannan da muke sakawa gare ko kuma kamantinsa kaga ai ba sutura bahaushe ba ce asla mutanen Mauritania su aka sani da wannan kayan kuma yanzu suna sakawa amma yanzu kaga ta zama ta bahaushe da kanuri da da nufawa da makamantansu su a can ma su ba su saka hula mun san da muka je Mauritania haka magansu babu haka nace musu nace to me dai sai da hula bai da abinci a garin nan babu mai saka hula gabaki ɗaya garin kowa kanshi a buɗe sai da kasan kan yara malam irin yan makarantar boko din nan mu kaɗai ne da muka je daga Najeriya muke da hula kowa bai da hula da wanda suka sa kwaɗin da wanda suka saka zaga babban riga wani ma zai zo da ita ne a naɗe sai zai yi jawabi sannan zai saka ta baya so guga ta kari amma wala babu hula kuma a kasuwannin su mun shiga ba mu gama sai da hula ba to kaga su al'ada su limamin juma'a ma haka zai zo kanshi kanshi tsirara kamar da muke cewa mai ta jan ayoyi da hadisai mu yanzu ka kaddara limamin juma'a yanzu babu hula wani ma zan da duba shi zai tafi kawai ce wannan ya dan iska ne zai mana sallah ci bai da bai san mutuncin kai shi ba su kaga akwai al'adu sa da tasiri wajen yaya zaka fahimci wannan abu da kuma wannan tsawur na zamani din akwai abin da in zamani ya zamani sai kaga an saba da shi to ana karban irin wannan in ba dai akwai asalin abin da shari'a ta ta hana a tare da shi ba wajen kala ko jan ƙasa kuma kamar haka amma dai duk abin da yake tufa ne da yake banci kafirai ko wasu mutane da aka san su kamar yadda muka karanta a cikin iktidau tufan da yake banci fasikai ko mutanen da ba a san su a matsayin mutanen kirki ko na gari ba to ka guji sanya irin wannan sutura abun bakin ciki kuma a yanzu mutanen da ba a kallon su a matsayin mutanen kirki su suke kawo mafi yawan modelat mafi yawan salon sutura irin wannan ake cewa celebrities za ga duk ƴaƴa musamman ƴan mata da samari su ake ba su irin samfur ɗin kayan da za su dinga sakawa wanda ake yayi to yayin nan zai zo ne daga sitiran yan fim da jaruman wasannin kwaikwayo da yan wasan ƙwallon ƙafa da watakila yan siyasa dan siyasa ba za a ce ba su da daraja ba amma dai kaga waɗancan ba su daga cikin asalin mutane masu daraja don suna daga cikin wato waɗanda ba wani abu bane su a cikin al'umma ta fuskar a ce su ne sun zama abun koyi sun zama kuduwa bai kamata a ce su ne kuduwa ba amma za ga su suke ba mutane abin nan salon sutura mun lura da kyau za ka ga 'yan mata da dama yanzu sun saba da sa attachment ƙarin gashi har ma ba a ganin shi kuskure me yasa saboda masu yin fina-finai suna sakawa to haka kuma irin rigunan nan da ake sakawa na yan bal rigunan yan kwallo da masu sunaye din nan duk wannan baya cikin mutunci da kamala in mutum yana neman mutunci da kamala ba zai irin wannan shiga ba inda zaka gane haka da za a ce sirikinka wanda kake neman yan shi zaka aura ya ce ka zo yana son ganin ka zaka saka rigan Ronaldo ko Messi ka je da ita da wani katon cross a gaba in ka juya kuma ya ga sunan wani arne da kyar ma ake karanta sunan daidai kaga ba za ka je da irin wannan shiga ba za ka nemi doguwar rigarka ne ta mutunci da wankakkiyar abin nan gogaggiyar hularka ka saka ta nake mu a nan ƙasa hausa ta gilashi wannan da muke sakawa ma ba a sakawa a gaban manya in ka za ka gaisa da babba sai ka cire gilas rashin kunya ne ka gaisa da wani kana sanye da gilas ko irin na wannan ne a ce tabarin likita haka in za ka gaisa da babba sai ka cire ka ce ina kwana ba za ka bar shi a idanka ba saboda mutuntawa da girmamawa to amma sai ka ga yanzu matasan mu sai ka gaisa da irin wannan shigan to haka kuma wannan yana tabbatar da aqida ta alwala'u wal bara cewa tana shiga cikin al'adu aqidatul wala'i wal bara tana shiga cikin al'adu domin kamar yadda muka faɗa tufa al'ada ce amma annabi ya hana shi cewa ka sanya tufar da nake na kafirai sai annabi ya ce mishi sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam agsiluha ya manzo Allah in je in wanke wannan rinin da aka yi ga alama rini ne irin na da wanda an wanke zai fita sai annabi ya ce a ihriqaha je ka kona yana nuni zuwa ga halascin lalata wani abu wanda dukiya ne amma ya zama bai da kyau kama a kwace magunguna expired a kona su ko idan kuna da islamiyya yara su zo da kayan kwalliya kuɗi suka siya da shi ku kwace ku watsa a kwata ko a kwace gajejerin hijabai in sun ki saka dogaye a cinna musu wuta kaga duka barnar dukiya ne literally ko to ya halasta min babu ta'zir ya halasta bisa wannan hadisin wannan hadisi guda biyu ne ibn taymiya ya hada su anan hadisin inna hadhi thiyaba inna hadha min thiyabil kuffari fala talbisha da kuma ɗayan a ummuka amaratka biha qultu agsiluha qala bal ihriqha hadisai ne guda biyu amma dukan su kissa ce guda daya wani ya ambaci nan wani ya ambaci wancan a na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan cewa tufan na kafirai ne annabi kuma ya nuna cewa mata suna iya saka wannan kalar to kaga kenan su mata akwai abinda an haramta wa maza amma an halasta musu saboda kusancin su zuwa ga kawa da domin su suna da yawan son kwalliya aw man yuna sha'u fil hilya shi za karanta aka halasta musu zinariya aka haramta wa maza aka halasta musu irin wannan sutura amma an haramta wa maza to da haka zaka gane cewa abu da dama wanda mu maza muke hakura da shi su mata ba su hakura da shi dole ka bi su a hankali wali hadha kariha al ulama al muhaqqiquna al ahmara dan haka malamai muhaqqiqai wato malamai da suka zurfi a ilimi suka kyamaci al ahmara al mushabba humra jajazir da Hausa kenan ko ja tufa jajazir ba kyau كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المثير الحمراء كما يدعو أتكين حديثي نمن الله صلى الله عليه وسلم من الله يكراش دا المياثر المياثر سوني واتو وتتفا ta musamman wanda mata suke ɗinkawa ma mazajensu a wancan lokacin masu ruwan ja mace sai ta zama ta saƙa tufa ma mijinta ta bashi ya saka galibi a wancan lokacin sai zama jani sai annabi ya hana ya kira su da suna almaisara alhamra wato tufa wanda mata ke gasar ɗinka wa mazajensu wanda yake ja wa qala umar ibn khattab da u hadhihi rayat lin nisa umar dan khattab yace waɗannan tutocin jajaye ku ba mata su wanda za a hango ka a ganka jazir to kaga shine yana daga cikin hadarin a yanzu sai kaga ya zama shi'ar din wasu mutane jan kaya in ka tashin islamiya kaga sa mai uniform din ja ko makaranta hadda ko private school ko kuma ka kaba wata jam'iyya ta masu jajayen huluna din nan da ake sakawa duk wannan wani abu ne can daban wanda bai dace da sunan na addini ba ina fata mun gane bai dace da sunan na addini ba idan ka je siyan ma mata ko yara sutura sai ka kiyaye da waɗannan su mata ana iya sai musu ja da yara yara mata amma maza karka sai musu tufa jazir ko yalo yalo ko duk wani abu wanda za a gani a gaye kama da wasu al'ummomi waɗanda ba na musulmai ba malam yace wa qala aidan kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa qala Allah ta'ala Allah yace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ila qawlihi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul nur yake cewa kullil mu'minina ka ce muminai maza ya guddu min absari lallai su dinga rintse idanunsu wannan akwai lamul amri mahzufa da ake yana daga cikin dalilai akan halascin share lamul amri ma'anan shi li ya guddu min absari su dinga rintse idansu idan sun kalli abu suka ga bai kamata su kalla ba to su maza su gintse idansu wa yahfazu furujahum kuma su dinga kiyaye farjin su daga duk abin da ya haramta ila qaulihi zuwa fadin Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun zuwa karshen aya aya ce ta 30 da kuma 31 ko fadin Allah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum kiyaye farjinsu da ganinsu shi ya fi musu zama mutanen kirki inna allaha khabirun bima yasna'un Allah yana ba da labari ya san abin da suke aikatawa to iya wannan aka yi wa maza mu duba su maza abin da aka faɗa musu ya guddu min absarihim wa yahfazu furujahum su rinsa ido kuma su kiyaye a farjojinsu daga zina to da aka zo aya ta gaba wadda ya ishara zuwa ta da aka faɗi na mata to su sai da aka yi lissafi dalla dalla me yasa aka mata wannan lissafin dalla dalla saboda mata ba su iya fahimta ba su ba su so su fahimci zancen ana yin shi a dunkule a ɗabi'a suna son komai sun yi shi warewaki shi za kamar da muka kwatance da game da kwanakin bayan kun tuna mai wannan magana game da a linguistics akwai abu da ake karatu akan bambancin harshen maza da mata za ga mace komai tana son ta ji details in ka je ka ce matarka ai ko an yi rasuwa yau a unguwar nan kafin ta yi addu'a za ta yi tambaya ta fi dozin daya ce ai wane matar shi ta rasu sai kun ta ce Allah sarki Allah ya jikanta yadda duk mu maza za mu faɗa aka ce wane matar shi ta rasu Allah ya jikanta sai ta ce me ya aka yi ta rasu ta tambayi dalilin mutuwarta ce ai ta zo haihuwa ne Allah sarki a wani asibiti za ka faɗa sunan asibitin dama tana da wasu ‘ya'ya ne ce a'a ba ta da wasu ‘ya'ya Allah sarki yana da wata matan ne har yanzu ba ta yarda ba shekarar su nawa da yin aure an yi jana'izan ne za ta yi ta tambaya wadda is unnecessary ga mu maza wata mai ma kai baka santa ba lam takhtur laka ala balin baka ma sa amsar ta ba in hatsari ka ce mata kaga an yi ta tambaye ka kalan motar me ya faru rasafti sun zo ko ba su zo ba ka tsaya ko baka tsaya ba da ka tsaya wanda suka yi hatsarin akwai wanda ya mutu kaga wanda ka sani in ka ce baka wanda ka sani ba su wa suka kai su asibiti wani asibiti aka kai su za ta wannan tambayoyin to shi sai Allah ya yi musu magana da irin wannan psychology nasu anan kafin su yi wannan tambayoyin kaga maza da aka ce musu yanzu ya fadu ya gudu min absarihim wa ya fadu furujahum sun fahimci me ake nufi ko to amma da aka zo kan mata sai aka ce wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa liyadribna bi khumurihinna ala jubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw إخوانهن كو أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أرات النساء سناك شيء ولا يضربن بأرجلهن ليؤلم ما يكفين من زينتهن جير الزبون داك مسبق سناك شيء وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون sai ka numfasa wannan ayi kafin ka kai ta karshe ko mun abun nan ɗinka ko mun kin makogoranka kaga aka ce kullil mu'minati kuma ka ce mu'minai yaghdudna min absarihinna irin da aka ga maza su kiyaye idan su wa yahfazna furujahunna su kiyaye farjin su kaga iya na maza kenan amma sai aka ci ga aka ce wala yubdina zinatahunna saboda alakar su da san kwalliya kuma in sun yi a ɗabi'ance ba sa yi su buya idan sun yi sai sun fito shi za ka ga yanzu in ka shiga instagram kafin ga hoton namiji kwaya ɗaya sai ka ga na mace guda dubu duk wanda yake shiga Instagram ya san wannan in ba maza ƴan daudu da ƴan fim da waɗanda ba su da aikin yi ba wake wa namiji ne zai zauna ya dinga ɗaukan hoton shi yana mannawa a Instagram wanda namiji zai dinga yin wannan ko mun gane yanzu wani ma namiji bai ba san Instagram ba amma mace ko tana na kan Instagram inda ake aje hotuna kaga ta fito din kenan bayan an ce ka ta bayyana kwalliyarta kar ta bayyana illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana da kanshi wanda an yi saɓani a kan ko dai fuska da hannu ko kuma abin da ya bayyana ba da saninta ba Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna kuma su zuba lullubin su akan juyub shine wuyan riga da hannun riga da sauransu inda inda hannu ke fitowa da wuya ala jubihinna Allah ya ce su zuba wala yubdina zinatahunna aka sake maimaita kar su bayyana kwalliya fa illa libulatihinna sai in mazan su za su bayyana wa au aba'ihinna ko iyayensu au aba'i bu'ulatihinna ko sirkansu au aba'i au abna'ihinna ko ko iyansu au abna'i bu'ulatihinna ko ƴaƴan mazajensu au ikhwanihinna ko ƴan uwansu au bani ikhwanihinna ko nephews da nieces ɗinsu ‘ya'yan ‘yan uwa wanda suke ce mata anti ko goggo ko inna Allah ya ci gaba cewa auni sa'ihinna ko ƙawayensu mata isu isu mata au ma malakat aimanuhunna ko bawan gidanta bawanta ta mallaka au tabi'ina gairi ulil irbati haka ne ko minar rijali ko kuma maza waɗanda ba su da sha'awa wani sahuhu ne haka ko wani dan wani shagiri shagiri haka ga nan bai da wayo sakare ba san hankalin shi ko rashin hankalin shi ba ko kuma wanda aka dandake inda ake a gidan sarakuna to wannan babu laifi dan ya ganta aw tafil alladhina lam yadhharu ala auratin nisa ko kuma yaro karami wanda bai san ma'anan a ce mata da kyansu da al'aurarsu da sauransu ba dan kanin yaro dan shekara biyu ko makamancin haka sannan Allah ya ci gaba da cewa in sun rufe duk jikinsu din nan kuma in sun fito Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna kar su dinga buga kafafunsu in sun saka munduwa da suke sakawa a kafa kenan ko kuma yanzu a zamanance irin takalmin kwaskwas din nan li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna su je suna kokarin bayyana abin da ya boyu na kwalliyar bayan sun yi kwalliyar sun boye suna so kuma su yi amfani da wata dama dan dai su calling attention din mutane kamar yadda suka saba to duk wannan babu kyau sannan shine sai ya ce ila qaulihi wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun ya ku mu'mine ku tuba zuwa ga Allah ya ku mazan ku da matan ku ku tuba ya ku mata ku daina zuba waɗannan hotuna ku daina fitowa tsirara ana ganin ku a gari haka ba kai ba gindi ku daina وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم يتشي في الحديث الصحيح عن أبي هريرة العينان تزنيان وزناهما النظر إدو سناين زنا زنا إدو شيني غني كما يدى زنا هنو شيني تباوا زنا كفا شيني تبيا ورند ذا يسا بان الله زنا باكي شيني مغانا كو سمبا da sauransu duk waɗannan an hana kamar yadda mun karanta hadisin a baya kuma za mu sake jin shi a gaba وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة هذا ما يمنز الله صلى الله عليه وسلم قمد كلن الفجاءة واتو كلن دا ما لم يقصد صاحبه تأمله مي كلن بيني يكل أبن يكاري مي كلوبا والنظر إليه كو إليها متين يقوت ما تبعد نية كو يكلون أبو دي حرمت غريش بعد نية كلابا sama irin da ake rayuwa ɗin yanzu ana cakuɗe ɗeniya ko a gidajen haya ko a kasuwanni da sauransu mata duk sun riga sun gama fitowa gari kowa ya gansu in ka kalla haka sai ka maza ka kau da kai kamar da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ali to wannan idan mutum yayi haka sai annabi ya ce mashi isrif basaraka yi sauri yi sauri ka juya idanka da ka gani kai sauri ka juya idanka kar ka ci gaba da kalla da ai yanzu yana ta koro mana dalilai ne wanda suke kokarin wanda da wanda suke nuna kyan ayi kwalliya da wanda kuma suke nuna cewa kwalliya ba abin da za a dinga fitowa da ita wace ko kuma a yi ta bayyana ta ko duka a zama yan kwalliya ga na kashe ni duk sai ya gama kuma zai zo sai ya taujihin magana a can karshe insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh